الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مؤثر أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إدر العلي هذا المعذري والتالف من الانتدن الذي سفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلم أكثرهم لا يعلمون الحمد لله من أبو الله تبارك وتعالى إذا كان أبونا رانا نجمع رانا بير قوة رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda dai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu miladiya a idan ba manta ba karatunmu na jiya mun karanta ayan fa idza qara'ta alqur'ana fastaiz billahi minash shaitanir rajim a cewa idan za a karanta Qur'ani ka nemi tsari daga shaitan abun jefewa domin innahu laysa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu alladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi mushrikun muna kan bayanin wannan aya lokaci yayi muka dakata a inda shi yake cewa shi dan adam a duniya al'adau arba lil abd al muridu Allah tabaaraka wa ta'ala duk ba wanda ya nufi Allah ta baraka wa wanda yake nufin Allah yana da makiya kala hudu a duniya waɗannan makiya guda hudun su ne wanda ƙiyayyansu za ta cutar da kai ba waninsu ba saboda haka yaƙansu shi ne fi muhimmanci akan yaƙan kowane irin makiyi makiyinka na farko a duniya a duniya ita ce karan kanta duniya duniya makiyarka ce ka san da wannan ka ya ainihin sanya za ka yi tsare kanka daga wannan kiyayya makiyi na biyu shaitan shine shaitan makiyi na uku alhawa son rai makiyi na biyar annafsu ita ce nafsu fa haula arba kulluhum indahu silahun wa indahu sijnun ce kaga waɗannan makiya guda hudu kowa daga cikin su kowane ɗaya daga cikin su yana da makami da yake yakan ka kai dan adam bawa da shi sannan kai kuma kana da kurkuku da zaka saka shi idan kana so ka sa shi a kurkuku saboda ka samu kubuta daga shirrinsa a na farko yace a duniya hiya awwal ada silawha liqa'ul khalqi duniya ita ce babbar makiyarka makamin da take aiki da ishi wurin yakanka shine haduwa da halitta kullun da zaka bizi na mutane kuma ba cikin lamarin Allah ba, yau wannan ya neme ka, gobe ka tafi wurin wannan, jibi wannan ya kira ka, a sai zamanto a kullum kana cikin ainihin wato mutane, kana cikin ainihin mutane wato abin da ya shafi na mutane, kuma ba na Allah ta baraka wa ta'ala ba. ba na Allah ta baraka wata ala ba. ba na Allah ta baraka wata ala ba, saboda haka idan aka samu wannan, to shi kenan duniya ta yi tasiri a cikin lamarin mutum ta zama tana haɗa shi da bizi na mutane liƙa'ul khalq haɗuwa da mutane kullum kana cikin haɗuwa da mutane to shikenan an samu ainihin ibtila'i an samu a cewa halitta suna tasiri a cikin lamarinka shikenan to sai ya zama kenan ya samu makamin da zai yaƙe ka da shi wato duniya ta samu makamin da za ta yaƙe ka da shi haɗuwa da mutane wa yashtagala al-insanu bi mulaqati al-khalqi idan kuma mutum ya yadda ya shagala da haɗuwa da halitta da'iman a kowane lokaci ya yadda da haɗuwa da mutane fa haza silahu dunya allazi taziduhu bi wannan shine makamin da duniya za ta yaƙe shi da wannan makami din a shine makamin da duniya za ta yaƙe shi da wannan makami din to saboda haka sai mutum yayi hattara da liqa'ul kalki duk haduwan da ya zama ba na Allah tabaraka wata'ala ba mutum yayi kaffa kaffa da shi zai zamanto ya samu kubuta daga shirin duniya a fa hada silahu dunya la shirsi bihi wa sijnu al uzlatu min khalqi kurkun da zaka sa duniya kuma shine kai uzla ka kaurace wa mutane in ka kaurace wa mutane to shikenan a ka ainihin magance wa kanka daga ainihin fada a cikin tarkon duniya. Maki na biyu shi ne Iblis, Allahin, kazalika shaitan shi ne shaitan aduwun maƙiyi ne, wasu lahu ashira, wasu jinuhu aljihu. Makaminsa shi ne koshi, mutum ya koshi idan ka koshi da na shaitan ya samu tasiri. kurkun da zaka sa shi a ciki kuma shine aljuhu ka zauna da yunwa idza jaa ja'ala iblis fi sijni ma dama lam ya'kul da zaran ka ji yunwa to ka sa shi daga kurkuku matukar baka ci ba to shi yasa lokacin da ramadan ta zo za ga masallatai suna cika saboda an sa shi daga kurkuku duk ramadan ta zo karewa malamai za su yi tawafi mu yi kokari fa ko ramadan ta wuce mu ta zuwa masallaci mu ta ibada amma raudan na wucewa sai a bar regular kwastomomi na masallaci su kaɗai suke zuwa musamman a tubar za ga masallaci ba masakakaki har waje an cika saboda an sa shi na kurkuku ne to yanzu ana wucewa ana fara iban girki a ina shikenan kuma sai a yi tagwarci a tuba ka sa alam maka ce bari in ƙara minti biyar sai dai ka je masu sayan kunu da kosai sun zo gida suna garin taka kamalan na zaure baka tashi ba kama kara to saboda haka ta shi dan a sijin shine ka ainihin yi azumi to wannan matukar baka ci ba to shi dan bai tasiri a kanka a matukar kana azumi wal hawa sai na uku shine son rai wa kadhalika aduwwun wasilahu kasratul kalam babban maki ne ma makamin da yake amfani da shi wurin yakanka shine ya saka yawan magana duk inda ka zauna kai ake ji bajageru ka yi ta sake surutu ratatatatatata to shikenan hawa tun kana faɗan gaskiya har ka faɗi abin da ba gaskiya ba wannan hawa ta samu zama wasu jin wa sumtu kurkun da zaka sa hawa shine kai kawaici kai shiru malam baka ce kuma ba ai ban ga abin da zan faɗa bane a ciki shikenan man samata naja duk wanda ya shiru ya tsira ne daga cikin malamanmu a Sheikh Aliyu Harazumi yana faɗa cewa kai kawai a cikin lamarin mutane karka na surutu don kaga mutum karka ce malam ina zaka je kai ka aike shi tunda ba ka aike shi wani ruwan kai inda zai je ko kuma malam ka gama karatun nan kan zaka ci gaba ne ko aure zaka yi kai ka tashi karatu kai yake biya masa kuɗin makaranta ba ruwanka ko ka ce masa ya wasu wanka kace ba ruwanka da wankan iyalinsa wankan da yayin tsirara ake yi zaka tambaye shi a masu wanka ka ce masa ya iyali kawai to saboda haka in kai kawai ci ka tsira daga fadawa tarko na hawa. Wan nafsu ka na hudu ita ce nafsu, ita ma kamar nan iya adal ada, ita ce mafi girma daga cikin makiya din wal iblis huwa rais amma iblis shine shugaban su wa haula kullun mutabi'u a mata'u dunya waɗannan dukan su abinda suke so na kayan jin daɗi shi ce duniya saboda haka shidan da ya zo sai ya zo da duniyan a talil khalqi fa qala indi duniya sai ya ɗauko duniyan ya san dukkan sauran duniya suke bi sai rida duniya ya sa mutane ce ga kayan talle na nan me ka zo talle ka zo talle ce duniya indi duniya man arada ha fa ana abiuha wanda yake son da zan sayar masa da duniya ji shi nan sai mutane suka ce wa ma samanuha me kudin duniyar da za mu bayar mu samu duniyan sai ce addini addini wanda ya bada addininsa zai samu duniya shi yasa mutane suke cewa wanda kaga a wannan zamani yayi hakuri dalin da yake ciki bai kokari ya mallaki duniya ta yadda zai bada addinin sai samu duniya ba to wannan babban mutum ne abin mamaki ne a lura da shi ba wanda ya bada addininsa wurin samun duniya ba saboda haka ana ba da addini don a samu duniya wani bawan Allah ya tsaya zaɓe siyasa waccar siyasa waccar ta baya can a zamfara ana kokarin irin kuri sai aka zaka je masa ranka da fa ana irin tururu yanzu idan ka bari a gama irga za ka fadi yace to me abun yi a tura mutane a kashe na kashewa a warga da wurin tattara zaben sai a ce an soke zaben ce inna lillahi a kashe mutum saboda ni kar kai ka shi gabar nan Allah kai ba dan siyasa bane sai suka ce masa gabar nan kai ba dan siyasa bane kana tunanin jinin mutum Allah zai kama kanka zaka je a takarar gwamna saboda haka mu mun yi nadama da muka bi ka da mun san haka ke da ba za mu bi ka ba kenan ana buƙatar wanda zai ba da addinin sa ne saboda duniya ta samu shi kuma yace a yana tsoro a kashe wani saboda duniyar sa ta gyaru shi a zubar da jini yace baya so saboda haka suka ce ma shi ba dan siyasa bane saboda haka ya tashi ya bar su a to saboda haka sai shirin yace addini zaka bayar ka samu duniya to man taraka dinahu falyati falyakudu dunya duk wanda ya bar addinin sa yazo ga duniya nan a bashi yi shedan duk wanda zai bar addinin sa yazo ya karbi duniya fa ba'u dinuhum bid dunya fa haula humul kuffar sai suka sai da addinin suka karbi duniya waɗannan su ne kafirai amma wal mu'minun wal munafiqun allazina malu bid dunya amma da mu'minai da munafikai waɗanda suka karkace zuwa ga duniya abinda suka yi ƙalili shaidan sai suka ce wa shaidan a zikna shay'an min mata'ika idza tabarnahu wa ajabna nashtarihi minka sai ka ba mu tabi mana a cikin abin naka na duniya mu dan taba idan muka yi tabi muka ji dadin sa muka jarraba muka ji dadi shikenan sai mu saya idan muka ji kuma ba dadi a cikin tabin da aka ba mu dan taban shikenan ba za mu saya ba sai shaidan ya ce musu a'a ai ba za a bada tabi ba hatta tutuni rahanan sharin da ba ku tabi sai kun bada jingina kuma ya zama na karbi wani abu naku sai in ba ku dan tabin duniyan ku dan taba idan kun ji dadi ku kawo addinin kun duka idan ba ku ji dadi ba to amma dai kuma kun bada ajiya kun bada jinginan wani abu naku shaidan sai ya gaya musu haka kalu ma huwa ran sai suka ce to me za mu bada jingina me yake so jinginan da za mu baka ka bamu mu dan taba mu dandani duniyar sai ce asma'ukum wa absarukum ku bada jinginan jin ku da ganin ku ka bada jinginan ka jinginan jin ka ya zama duk abin da yake ji abin da shi da yake so ka ji ne ka bada ganin ka shi dan duk abin da yake so ka gani abin da shi da yake so ka gani sai shi dan ya baka duniya ka dandana ka ji in ta maka dadin shi kenan ka kawo sauran addinin ka gaba daya fa'adawu asma'uhum wa absaruhum sai mu'minai wanda suka karkata ga duniya daga munafikai suka ba da jin su da ganin su sai zama kullum ba su da bukatar jin wani labari sai labarin duniya don da ga ya zauna abin da yake sai ji labarin duniya ya yake ciki ne ya labarin kuɗi kaza kan an sako ne a abu kaza duk labarin sa bai da damuwa sai duniya ya labarin talakan ta tashi ne a ta sauka ne ya kaza ya duk komansa na duniya ya labarin duniya to wannan a ya ba wa jingina wa shidan kunnuwansa sai abin da shidan yake so na duniya zai ji saboda hankalinsa duka yana son jin labarin abin da ya shafi duniya ba da damuwa da abin da ya shafi lahira kam ko jin wa'azi ko wannan duk ba shine damuwansa ba sai kai wannan malamin kurbu da shi shi ma bai da shi ne da ya samu wataƙila ma na so a kan masa wani abu ne ya ji ana wa'azi ba ruwansa da jin maganan Allah tabaraka wa ta'ala haka idonsa abin da zai kalla na aflam in labarai a kuna su labaran duniya ne inda za a ji yadda duniya za ta samu yake ji idan makiyayi ne labarin da zaka bashi na dabbobi za su samu abinci mai kyau a shi ne yake bukata idan manomi ne ina za a samu amfanin gona mai kyau ba da damuwa da labarin lahirarsa ya zai gyara lahirarsa saboda ya ba shi dan jinginan kunninsa da ganinsa fa za ka shi amina duniya sai shi dan yana musu wani abu na duniya shi yake saboda haka ne zaka samu fatajidu abna ad-dunya min al-muslimin la yanzuruna illa ila ad-dunya wa la yasma'una illa ila akhbariha shi yasa shi yake zaka samu yan duniya mutanen duniya wanda shi dan ya karbi jinginan kunnen su jinsu da ganin su ba su da bukatan jin labarin komai sai labarin duniya ba su da bukatan ganin komai sai abin da ya shafi duniya me yasa li'anna asma'ahum wa absarahum marhuna inda iblis saboda jin su da ganin su duk yana wurin jingina a wurin iblisa duk an jingina da shi wurin iblis da jin su da ganin su saboda haka idan mutum yana so ya kiyaye kar ya bada jinginan jinsa da ganinsa wa iblis to ya kiyaye duniya ya zama yana son jin maganan Allah tabaraka wa ta'ala idonsa yana so ya kalli alkur'ani ya karanta qur'ani yana so ya karanta littafi duk abin da ya shafi na Allah ba abin duniya kadai in a waya ne kallon duniya inda duniya za ta samu in ji ne jin abin da ya shafi labarin duniya ba da bukatar labarin jin wa'azi ko labarin lahira to mata wannan kunnensa da ganinsa duk yana wurin jin yana wurin shira yace na karshe na hudu annafsu fa nafsu firahuha annawmu ita kuma nafsu makamin da take amfani da shi ta yake ka shine bacci da saka malam mai bacci in ka kwanta daga takwas har asuba ya karsa bacci bacci kawai a kuma malamai suka ce shi bacci dama ake bashi idan ka bashi dama zai yi amfani da wannan daman yayi tasiri malamai suka ce in dai zaka samu baccin awa uku a duk awa ashirin da hudu to wannan awa ukun zai tsare ka daga samun sanin hankali na rashin bacci amma idan ya gaza da awa uku to akwai matsala to akalla ka samu awa uku masu kyau ka samu wuri wanda ba hayaniya da dan inda yake hakan nan kai awa uku ka ba wanda ya taba kai da kai ya yake ma bacci to idan zaka samu wannan to shikenan ka samu migdalin da zai kiyaye makwalwanka daga samun damuwa na rashin bacci yadda za ka yi ka sa nafsunka a cikin kurkuku shine ka asura hana ido bacci ka dinga hana ido bacci wannan shi zai sa ka sa nafsu kenan a cikin kurkuku ka dinga ibada wani daga cikin magabata ya ce yana mamaki mutumin da zai yi bacci shi ne ya kwanta yana jira mai bacci ya zo ta ce wannan ya karar da rayuwarsa cikin bacci kenan me yasa ba za ka dinga ibada ba tunda bacci shi farawa ne har zai sace ka amma ka ce ka shirya ka miƙe ka kaza ka kaza kana jiran ya fito ne wannan abin mamaki ne ta ba wa bacci lokaci kenan lokaci kenan mai muhimmanci to saboda haka wannan manya kenan suke faɗan haka a saboda haka hana ido bacci shi ne sa nafsu a cikin kurkuku na ainihin hana shi tasiri a tarkun nan barin bacci wa idan aratta an tabasa duniya fa ta zina sarka yace to kaga idan kana so ka karo cewa duniya kar ka fara cikin sarkon duniya to kaura cewa mutane wa idza aratta an tabata shaytan fal fal zamul jiwa idan kana so ka kaura cewa shaytan to ka lizin yinwa yinwa kana yin azumi saboda ciki na koshi na to shaytan kuma ya samu dama zai sama kasala zai sama sha'awa zai komai zai ke shigowa saboda haka ka zauna da yunwa malam zaka samu jawi ilmaida wani mai hikima na cewa ya tambayi wani ya zai ya samu hikima irin na kai ka sa a cikin kai na jin yunwa zaka samu ilmi da hikima amma kullum kana koshe na ina zaka samu ilmi na zaka samu hikima ba zai yi ba wada hatta altabatal hawa fantazimu sunki idan kuma kana so ka tsare kanka daga hawa son rai to ka rizinci kawai ci karka na yawan surutu duk inda aka zauna kai ne mai yawan magana wa za a ta fi da nafsa faltazim sir tarkun nan idan kuma kana so ka tsare ainihin nafsu to ka nizinci barin bacci wa shaidan yuhazzir min al-kadhib ala su'i hali kun ga shaidan duk yadda yake da munanan halinsa amma yana gargadi yana tsoro akan ƙarya yana tsoron yin ƙarya فلهذا أكبر القبائل الكذبة saboda haka mafi munin munana shine ƙarya sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambayi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayazani almu'min qala kad yakunu zalika qila ayasriqu almu'min qala kad yakunu zalika qila yakzib qala la aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin mumini zai yi zina sai ce kar ya kunu mun san kat idan ta samu fili mudari kat idan ka faɗi kat sannan ka faɗi mudari ne hukuncin saluka bil killa kat idan ta ma kat bil mudari idan kat ta samu mudari ta riga mudari tana nuna cewa akan dan samu ba wai da yawa ba kada shi bulfada wa laysa ajiban kat lil illa saboda haka sai a wasu wurare kaɗan suke zuwa suke nuna tasara amma ka'idanta lilkilla ne idan ka tazo kaga mudari daga fi'ili abin da ke gaban sa ya fara tsaye daga cikin rukun mudariya na alif ko ya ko nun ko ta suna su cewa kaɗan ne haka yake faruwa saboda haka da haka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi mu'mini zai yi dina a cikin kad ya kuni kaɗan yana kasancewa shin mu'mini a zai yi sata yake kad ya kuni hakika zai iya kasancewa ɗan kaɗan yana kasancewa mumini zai ƙarya sai ya ce la mumini ba zai yi ƙarya ba saboda alkazibu huwa afhashul fawahish saboda ƙarya ita ce mafi munin alfasha tashilan ya kul tashilan yana tsoron ƙarya yana cewa illa ibadaka minhumul mukhlisin ba zai alakar da kowa ba kuma zai raka da dukkan mutane amma sai bayan Allah wanda suke da mukhlasin masu ikhlasi bi fatul islam istasnahum shedan ya toge su annahu la yaqdiru lahum ala shay shi bai da iko ya samu rinjaye akan su akan komai wal istiaza qabla tilawa to sai ya dawo akan bayanin wannan aya inda magana shi ne dawa ta ja wannan isoshi sai juyo akan wannan ainihin abin da ya jawo aka yi wannan magana a cikin ayan shine wato lamarin isti'aza daga shedan sai ce to idza qara'ta alqur'ana idan dai za a karanta alqur'ani mai girma a to idan za a karanta alqur'ani mai girma lokacin da ka zo karanta alkur'ani mai girma to wasta'is al-isti'aza qabla tilawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai isti'aza kafin kai karatun shine ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahu was-sami'ul alim ruwayat yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ruwayoyi ne mabambanta ruwayoyi ne mabambanta suka zo akan isti'aza a a ruwayoyi ne mabambanta suka zo akan isti'aza amma duk yanda ruwayoyin suke yace wannan ruwaya ta cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce tafi inganci saboda sai na Abdullahi bin Abbas a Mas'ud ya zo an ran sai na Rasulullahi zai fara karatu sai ce a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim innahu samil manzalati a kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka za allamani jibrilu anil lawhi anil qalami anil rabbi azza wa jalla tabaraka wa ta'ala ki kaga a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka nan mala'ika Jibrilu ya sanar da ni shi, shi ba mala'ika Jibrilu ya ɗauko daga lauhul mafus ne, lahu kuma ya karɓo ne daga kalam kalam kuma ya karɓo ne daga rabbul izzati shi yasa kazalika ja'alnakum ummatan wasala da suratul baqara shehu da ya zo tafsirin wannan aya yace saboda wannan ne idan an zo ran tashin kiyama wanda za a fara hisabi shine alƙalami za a tambayi alƙalami a ce masa to ya kai alƙalami an ce ka isar wa allo abin da aka baka shin ka isar alƙalami sai ce ya isar sai a tambayi allo malam allo alƙalami ya isar maka lahul mafuz sai lahul mafuz ce hakika alƙalami ya isar to kai allo da alƙalami ya isar ma ka isar wa jibrilu sai ce hakika ya isar wa jibrilu tambayi jibrilu ce lallai lahul mafuz ya isar masa to kai jibrilu ka isar wa annabawa sai jibrilu ce ya isar wa annabawa da wa ka isar waye da waye sai ambaci annabi nuhu yace ya isar wa annabi nuhu sai ya kira annabi nuhu a tambaye shi ya nuhu jibrilu ya isar maka da sakon Allah sai ce hakika ya isar kai kuma ka isar wa al'ummanka sai annabi nuhu yace hakika ya isar sai ya tambayi ummatu nuhin alama annabi nuhu shin annabi ku ya isar muku annabi nuhu sai ce a ma ta na min bashirin wala nazira ma ja na min bashirin ba wani mai albishir da ya kuma gari ba san wani annabi nuhu ba bai mana wazi ba to kaji ya nuhu sun ce ba musu wazi ba albayyatu alal mudda'i wal yaminu ala ma ankara dama ka'idar shari'a ko alkali a gaban sa aka yi ba zai ce ina nan kamare shi ba in ka kawo kara gaban sa ka nemo shaida ba zai alkalanci kuma ya shaida ba sai dai ka kai wani kotu shi ya zo ya bada shaida amma ko a gabansa aka yi rabbin izzati a gabansa aka yi ya san annabi nuhu ya isar an isar musu amma yanzu yana neman nuhu ya kawo shaidu kuma manzo Allah ya ce kawo shaida na ga wanda yi da'awan abu muddai wanda yi da'awan abu kaza inda annabi nuhu ya yi da'awan ya isar to a kawo shaida wanda ya Musa zai rantsa kan ba isar ba waye shaidunka sai ce ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shaiduna sune al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a zai manzo Allah ku ne shaidu sai a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummanka adilai ne sun cancanta su yi shaida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai sun cancanta sun kai su yi shaida sun cancanta su yi shaida musamman mahaddata makaranta alkurani sun cancanta su yi shaida sai Allah ya ce to manzo Allah ya bada stam za ku shaida ku bada shaida annabi Nuhu ya isar sai ya kika ya isar sai al'umman Nuhu su ce, ta yaya, wayannan da suka zo ƙarshen duniya, ƙarshen zamani za su shaida a kanmu, mu da muka zo farko farko. Sai Allah ya ji ya al'umman manzo Allah ya ce, to fa kun ji shaidan da kuka bayar. Sun ce ba zai yi ku ba da shaida ba. Tunda kun zo ƙarshe sun ce Allah mun tabbatar cikin abin da ka aiko wa manzanka, duk abin da ka gaya manzo Allah gaskiya ne. Duk abin da ka faɗa alƙur'ani gaskiya to daga ciki mun ji Allah ka ce daga harshen manzo Allah muka ji inna arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin cewa Allah ka ce ka aiko nuhu zuwa ga mutane sa kuma annabi nuhu ya kira su ya ce shine gargadi ne mai bayyana gargadi amma da karshe da ya gargadin me suka ce la tazuruna aliyatakum wala tazuruna wuddan wala suwan wala yaqus wa yauqa wa nasara suka ce kar a bar wannan gumakan gaba daya suka musa wannan sai Allah ce to hakika haka ne sai a tabbatar da hukunci akan al'umma annabi Nuhu alaihi salam akan cewa lallai an isar musu kuma wannan shaida malamai suka ce abin da yasa shaidan Qur'ani ta zamanto tafi ai ba tambaya shaidan su a cikin Attaura ko Linjira ko Zabura ba sai a cikin shaidan da ya zo a Qur'ani me yasa Attaura maganan Allah ne Injila maganan Allah ne Zabura maganan Allah ne Sufi Ibrahim maganan Allah ne amma duka ba sai a kawo hujja ciki ba saboda alqur'ani an saukar da shi ga siyayyen manzanni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani ya zama ya fifi wancan maganganun gaba da yana buƙatar shaida daga cikin alqur'ani daga kuma al'umman alqur'ani ummatan wasala li takunu shuhada ala nas wa yakuna rasulullahi alaikum shahida sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yazo daga kalam daga lauhu daga jibril daga Allah haka aka sanar da ni idza qulta dalilin da yasa aka ce idan zaka yi karatun alkurani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan ka ce lana Allahu iblis idan ka zo ka ce ka Allah tsine wa iblis idan ka bari haka sai shaitan ya ce la anta la'inan faqat yace ba abin da kai fa ma sanata shay'an lam tasna shay'an yace ai lanan ne dama ka tsine wa to me kai dama tsine ne kuma kace Allah ya tsine maka to ai ba abun baka zara sabon abu ba dama Allah ya riga ya tsine masa kuma kace Allah ya tsine masa tasirul hasili ne abun da ya riga ya faru dama yana cikin tsinuwa amma kuma ka ƙara cewa Allah ya tsine to ba ya tsoron wannan kana fara shi ne ce ba abun da kai ka la ajil anin ne kada iya abun da kai kenan ka tsine tsinin ne me za ka faɗa yace amma idza qulta a'udhu billahi minash shaitanir rajim zabaka lilhi jila fil mai amma kana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim shaitan sai ya narke kamar yadda gishiri idan ka zuba a cikin ruwa yake narkewa shaitan sai ya narke amma ka tsaya kana cewa Allah tsine ya shaitan wannan duk bata kanka lokaci kake yi wannan shine bayanin da ya gabata ayin ayin da muka karanta jiya sai ayin da zamu tashi yau duk da lokaci saboda zikirin juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza baddalna a ayatan makana ayatin idan muka canja aya a bigiran wata aya bi nuskiha wa izali ghairiha wa inzali ghairiha li maslahatil ibad wurin nuskan wannan aya da kuma saukar da wata aya saboda duba maslahan bayi nuska alqur'ani kala hudu ne nuska alqur'ani kala hudu ne akwai nuska da Allah tabaraka ta faɗa masu sulhul bagara ma nasu min ajin aunun siyana bi khairin min hawa misliha ba za a soke wata aya aunun siya ko mantar da ita wata ayan mantar da ita ake Allah ce sai ya kawo ayan da tafi ta alkhairi ko kutan kucinta to yana nuska kala hudu nuska na farko akwai nuskan da za a yi nuskul qira'ati wa tilawati ma ai nuskan tilawan aya ai nuskan hukuncin ta qur'ani ba za ka same ta ba a rubuce sannan ba da hukuncin da baya nan a cikin alkur'ani wannan shine na farko na biyu ana nuskul qira'a tilawa ay nuskan tilawan aya babu ita a qur'ani amma wai ba'ul hukum hukuncin tana nan tana hukunci amma babu ita a rubuce a qur'ani kamar ayar rajamu babu ita a qur'ani sai na war zamanin kalibancin sai ce kar zamani ya zo a ce babu rajamu a dini ba don tsoro kar a ce na yi ƙari a qur'ani ba da na dawo da ayar rajamu a cikin alqur'ani wanda an yi niskan tilawanta asheku wa shekatu iza zana ya farji mu albatta na kala min Allah cewa wanda ya taba aure musulmi da musulmi da sun yi zina a jefe su har mutuwa Allah mabuwayi ne gwanin hukunci wato mai tsananin hukunci ne tabaraka wa ta'ala haka babu ita a rubuce a Qur'ani amma hukuncin tana nan to wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku akwai wanda ake nuskul hukmi ibqa'u tilawa an shafe hukuncin aya amma tilawa tana ta a cikin alqur'ani ana karanta ta a cikin alqur'ani amma ba ta da hukunci kaman ayoyin tadrijin giya da Allah yake cewa fi manafi'ul linnas akwai amfani ga mutane kaga a ba tadriji ne kafin a haramta ta gaba daya an ce akwai amfani amma daga baya da aka yi niska Allah ya ce innamal khamru wal maisir duka rijizun min amal shiraf fashtanuhu ku nisance shi ba da wani amfani to wannan akwai kuma wanda na ƙarshe da ake wato nuskan a tilawan wato akwai wanda ake nuskan hukunci da tilawa tare akwai wanda ake nuskan hukunci a bar tilawa akwai wanda ake nuskan tilawa ka bar hukunci akwai kuma wanda za a yi nuskan su gaba daya ya zama babu tilawanta babu hukuncin da duka an mantar da ita babu ita daga ciki har wani sabi yake cewa ya haddace ayoyi da yawa a wata sura amma ya tashi ya ji babu su aka ce masa an yi nuskan hukuncin su da tilawan su gaba daya to haka nuska yake Allah ya ce to idan yayi wannan ya canja wata aya to ya haka ne saboda maslahan halitta a wallahu alawi ma yunazzil Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sanin ga abin da yake saukarwa a qalu al-kuffar nabi sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan alkur'ani da ake nuska sai suka ce inna ma anta muftir muftarin ai abin da yasa ketowa kawai kake yi kagowa kake wa Allah lallahi tabaraka wataala yau ka ce kaza gobe ka ce ba shi ba kawai kagowa Allah kake yi inna Allah tabaraka wataala ko yunazzilu al ayat yace a Allah shi yake saukar da ayoyi wa yukallifu ibadahu Allah shi yake dora bayansa ibadu mabambanta wa ya lahu maslahata kullu zamanin wa makanin Allah shi ya san maslahan kowane lokaci da kowane wuri wai zara Allah an saba li haula huwa hada hukum na saka hukum al-awwal idan Allah ya ga abin da ya dace da waɗannan mutane shine wannan hukunci sai ya soke hukuncin farko wa ta da hukumin jadid sai zo da hukunci sabo walaysa hadha fi hadha ma yutradu fihi ala Allah tabaaraka wa ta'ala wannan kuma ba abin da za a bijiro ai itiradi wa Allah tabaaraka wa ta'ala bane saboda huwa wahidul qahar al fa'al fi khalqihi ma yasha Allah shine makadaici ainihin mai rinjaye wanda yake aikata abin da ya ga dama cikin halittarsa wa idza nasaka shay'an yati bi alfa lil ibadi wa ashal fi taklif wa akthar thawaban Allah idan ya shafe aya sai ya kawo ta aya wacce tafi ainihin amfani ga halitta kuma tafi sauki ga bayi tafi sauki wurin takalifi dora mutane wani abu kuma tafi mafi tafi yawan lada bal aktsaruhum la ya'lamun da mafi yawan su ba su sani bane hakikatul qur'an wa fa'idatun nuski fa'idatun nuski ba san hakikanin alqur'ani ba da kuma fa'ida da yake cikin nuska shi yasa suke faɗan wannan maganganu to saboda haka za mu tsaya kan wannan aya a saboda kasancewar juma'a saboda fikirin juma'a wanda makaranta da zai Allah ba mu ladan sabon da kuka Allah gafarta mana Allah ya riko da hannuwan mu Allah ya sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata na Ramadana Allah ya azurta mu da ziyartar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu kiyaye ƙarshen farman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin